الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ta biyar ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabu fadail sahaba babun fi fadli Aisha radiyallahu anha mun ji hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar da tamanin da biyu za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar da tamanin da uku kuma muna darasi na ɗari biyu da talatin da hudu za mu tashi darasi na ɗari biyu da talatin da biyar shafi na ɗari biyar da sha takwas a wata nuska a wannan littafi mai albarka na allu'lu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan a masallacin Huzai Fatu bin Jaman radiyallahu ta'ala anhuma da ke kundilar gandun albasa. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana. Malin ce ala isu alfu wa kamsu mi'a wa talatu wa tamanin. Hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da tamanin da uku. An Aisha anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. An karɓo daga Nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda lalle annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi kane yasalu fi maradihi alladhi mata fi ya kasance yana tambaya a rashin lafiyar da ya bar duniya kun san su mata ba sa daga kafa a kowane yanayi to sai zama annabi bai da lafiya ma wajen jinyarsa ma sai ya zamto kowa korafi yake haka ake duk wanda yake harkar karantarwa zai gani yanzu magidanci bai da lafiya za ka matan suna korafi musamman a kai shi asibiti in ba da gaske ba wajen jinyar sa sai a samu matsala dan kowace sai ta zo ta rika nuna capacity ta in Allah ya sa akwai wasu yayyanka ko iyaye masu faɗa aji su ɗauko wani aji kawai suke shi zai jinya amma da yawa ko mu almajirai mukan samu tambayoyi a kan irin wannan waye ne haƙƙi kaza abu an maimakon a baki wato damar da zai huta idan mara lafiya ya ji wannan sai jinin sa ya akwai mara lafiyar da ya ji wasu suna irin tattaga muryar nan da aka zo yake cewa so kuke jini na ya hau yana kwance a asibiti ana kokarin taimaka masa kuna wata hayaniya daban to su mata sau da yawa ko ina ce halin tiyanu ya fito fili to kaga hatta a rashin lafiya ana raba kwana da za ta gamsu cewa ba shi da lafiya yanzu ke kika zo kika zauna yau wannan ma gobe da su ba rigima ke ba fitina amma ina saboda haka ya ƙulu sai annabi yake cewa aina ana gada idan yana kwanta a ɗakin ummu salama zai tambaye ta ce ko ba wani ɗaki ne sai a ce ai kana ɗakin ummu habiba in ya je ɗakin ummu habiba ba an mai da shi can ɗaukar sa ake a mai da shi domin faɗa kwana goma sha biyu annabi yana rashin lafiya kwana biyar ne ya yi tsanani ya daina fitowa sallah daga ranar alhamis to sai zazzabin ya yi tsamari zazzabi ba karamin ciwo bane da mutane suwa zazzabin kawai wai sai wani ya kalle ka shi dan zazzabin kai yanzu kaza ba karamin ciwo bane domin shi annabi ne da wato salami har aka rika mara wato tawo saboda zafin jiki kuma da aka zazzabi yadda wasu ke da ɗabi'a yaro yana zazzabi a gida kawai a banza da shi a ce wai zai miƙe ba karamin ciwo bane ai dan za ga wani lokaci irin wannan cerebral malaria da take kama yara kawai an bai yaro a gida eh ya zo ya taba kokolwa dan wata da na gani a asibitin Aminu Kano ta ka yarinyar zazzabin ya taba wa yarinyar kwakwalwa kuma ta zauna ana tambayar da sunanta wallahi ta ke faɗa wai ya fara ni na ga ikon Allah wallahi ta ke faɗa akai akai ne ta ke faɗa sunan wallahi kamar albara ta ke faɗa ta ce ke ita likita tana tambaye ta ce don Allah ki taimaka ki gaya mana sunan nan ta ce ba kowa ba nan daga musiki wallahi ta ke faɗa ni dai ne annabi da raba gurin nan mun kai yaro ko yarinya lokacin Allah bata faɗa ba ban sani ko ba mu fita da faɗa o Allah ya zauki to wannan shine to haka ne ɗakin Hafsa sai annabi ya kuma tambaya goban na ila aina ana gada amma da zai zo yana ɗakin Hafsa ta ce goban na ɗakin aibo ko kuma a ɗakin da yake yanzu yana ɗakin ummu talaba sai ce gobe na ina sai ta ce ma kana ɗakin ummu habiba sai ce jibo fa sai ta ce kana ɗakin hafsa gata fa kana ɗakin zainab kitta fa kana ɗakin aisha to ce daga nan ba zai kuma tambaya ba sai ai ina ga sako ya fita ko sai ya to idan aka dauke shi gobe aka kai shi ɗakin ummu habiba ita ma sai ya tambaye ta yace gobe na ina ta ce ai gobe kana ɗakin hafsa jibi ba kana ɗakin zainab ga ta fa ɗakin aisha sai ya shiru fa adina lahu azwajahu yaqulu haythu jaa matan sai suka gane ka san mata ba sa rabo da tattaunawa sai wannan sai magana da wata ce ni ma da yanzu ɗaki na haka yi kawai sai suka haɗu gaba ɗaya suka ce kun ga mu zo mu tattauna maimakon wato a ta ɗauka annaba ne da haka sulama na kai shi wani ɗakin kowa ya tallaba ya tare yawa a aisha ɗakin ya fi ya zauna ya fi son jinya a nan gaba ɗaya suka haɗa kai suka ce mun ban mata kwanakinmu annabi bai da lafiya amma ya ji daɗi abin da ake gaya wa mata a yanzu kenan idan aka tashi maslahan namiji za ki kalla ba taki ba to amma za ka illolin da suke baruwa mafi yawanci matan mu da yanzu su ta su maslaha suke kallo ba taka ba eh me banda wannan misali abin da nake nufi shine me na rigima ki cewa dan me yasa ni ba auren ne ba na so yayi ba amma wanta ce ba na so ya aura to ai kira ki auren kenan ba shi ba ai idan dai wanda kike so za a aura to ke kika yi aure ba shi ba saboda haka shi ne kuma maslaha da zai kalla shi da Allah ya ce namiji ya auri mace hudu domin akwai abubuwan da yake bukata kuma ba ya iya gaya kowa shi yake magance wa kansa kawai domin namiji asalin yana son variety sai mace ta kalli mijin ta ta cewa me ka rasa sai ya gaya miki in ya faɗa ki sai ya miki kin fuska yawwa ai ba bukatar ta ya gaya miki ki kyale ki kawai to saboda haka wannan jini kaga da suka gane maslaha sannan ko da yaushe mace da take gabatar da maslahar mijinta to ta fi cin riba zaman gidan aure akan tata ta fi cin riba duk inda kaga namijin ya fita ya jiyo abu mai kyau ya jiyo abu mai kyau matarsa bata ma sani ba ya kai wallahi tallahi tana gabatar da maslaha sane a kan tata. A kawai wani abu mai tsadar gaske a siya a wayar. To mace mai wannan hikimar da dabara tana cin riban miji. Sai ka ji ana cewa ba ta mallake shi. Biyayya ce kawai da sanin language ɗinsa shi yake janyowa. To wannan shi ne, to kaga sun kalli wannan a gama abin da sau da ta yi. Ita sau da ta ga cewa yanzu ba ba da yake ake yi wa ta gaba tsufa sai a sai ta ba amma kwana ɗaya ba duka kwanakin ta ba wa Aisha duka annabi ya yi murna domin wallahi saura kirta fita shi ne magana da ake idan ya zo ya dage ta mutum zai aure kika dage ba zai ba to da ƙarshe kira ki fita wallahi sai abin sa ai ɗabi'a ta namiji shine idan yana san abu yadda ka san jariri ko yaro karamin yaro yanzu in ka zo da abu kace kar a buɗe wallahi sai ya buɗe ko to haka namiji yake lokacin da kake hana shi duk kwanuka da ka zo da su guda biyar duk ka buɗe guda hudu ɗaya ne na ɗan kace kar wanda ya buɗe to nan ɗin shi sai ya buɗe shi musamman yara da ba sa tabi yan yara yara dai wannan masu biyo baba suna rike shi sai ya bude kana maki hannunsa kuma yana kuma koma da ya rika maka mata zai kuma koma to haka ɗabi'a da namiji take wai wasu sai su bada dalili cewa ni wallahi abin da ya sa ba na so ya auro ta ba ta da tarbiyya ne eh ita ka ita tarbiyya ce ta za ta ke jayayya da shi wai ba ta da tarbiyya dan me za a kawo mara tarbiyya to wannan kullum ina yawan gaya wa mata in ce muna yawan faɗan wannan ne ko da Allah zai sa ki mutu ke kadai a gidan mijinki amma idan kika rike zai taimake ki na zamantakewar kuma za ki ba wata shawara mai kyau domin gaba ɗayan ku ba ku san yaya ƙarshen rayuwar ku zai zama ba ba ku sani ba idan ke kin san kin tafi haka ƴaƴan da zaki haifa ba kin san inda za su faɗa to idan ba ki san labo abun ba ba za ki dora ta kan turba mai kyau saboda haka wannan shi ne to kaga annabi alaihi salatu wasalam matan da gaba ɗaya suka haɗe kai fa zina lahu azwajuhu yakunu haythu sha'a suka ba shi izinin cewa duk ɗakin da yake so ya jinya sun bar masa fakana fi baiti Aisha lokacin kuma yana ɗakin na Aisha yace kawai shi anan zai dora sun tsare na Aisha ba ko ita mu ta tsare da bayan da jikin ya yi aure ya yi wannan kwana bakwai budurwa ce ya dawo zai ita ba ta bukatar sa je kana ƙara ma wata ɗaya ce to alabama ne wannan wata ɗayan da ya tafi ta rika ƙorafi ita ita ta ga ta faɗa ta tarayar eh a wani irin wasa shi da ma za mu je ta sanda mu je ba kan hanya yake to irin wannan ne a ta ma ta inda ha har annabi ya bar duniya yana aikin aisha kuma dama ka san ya faɗa hadisi hadisan sayyidina Abubakar cewa ana binne annabawa inda suka rasu nan da kake zuwa kai wa Annabi sallama ɗakin Aisha ne inda kake zuwa kai masa sallama ɗakin Aisha ne za kuma ka guji mani za ta faɗa a gaba قالت عائشة عائشة تتي فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه كما بركو جوانا ولا تبنا كاي واتنا لا يجاك كنانا شكرو غابتيرا wannan kuma magana da ake a daidai wannan lokacin shekara ta sha takwas lokacin wayar da ne ko take rubuta ma a daidai lokacin to saboda haka barka ne mai tace tace fa ma ta bil yawmin ladhi kana yaduru alayya bi tace annabi ya bar duniya ne a kwanakin da ake zagaye ranar da ya bar duniya a ranar kwana ne ba ba ranar da wata ta mata alfarma bane yawwa domin kar ma nan gaba wata ta gori ba ma a ranar kwana na annabi da bar duniya ba in ta je a ɗakin ta ne sai ta ce to a ranar ma da ya bar duniya ranar kwanan ta ne ba ranar kwanan wata ba ne domin ka san mata wata za ta iya mata gori da wannan ta ce ai kwanan ma alfarma ne miki domin suna duk da haka suna rikewa cewa yau kwana na ne amma ne mata febu wanda ta ce yau kuma nawa ne febu to ranar da aka zo ranar da annabi ya bar duniya ranar litinin ta ce ranar kwanan ta wannan bidiyo ne mai kyau eh saboda haka shi bai ji take a ɗaki na ta ƙara ma na biyu fa qarradahu Allah Allah ya karbi ransa wa inna ra'atahu la baina nahri wa tahri tace kansa yana tsakanin kirjina da wato wuyana tana runguma da shi annabi wa duniya a hayya kai ai mun yi wannan abiya din a wani lokaci ya mubki bi la ta ati kabara muhammadin ko yawwa me za mu koya karkashin hadisi na daya man qabatu man qabatu na aziba ya aisha radiyallahu anha babban matsayin da na aisha kwarai na biyu qurbun nabi sallallahu alaihi wasallam wajen dadu hubbihi li aisha yadda annabi yake da kusanci da na aisha da tsananin san da yake mata na uku istikharu aisha bi anna nabi sallallahu alaihi wasallam mata fi yawmiha alfaharin da na aisha take cewa annabi ya mutu a ranar ayininta ba ranar wata ba wa baitiha kuma a ɗakin ta wa ala sadariha kuma a kan kirjinta kai ka san cewa Allah ba zai bar babban masoyin sai mutu a cikin makiyar sa ba yawwa ba zai yi ba الحديث 1504 وثمانون حديث لما تدود تريد يلد ثمانين دهود أنا عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نانا عائشة تاجع النبي عليه الصلاة والسلام وأصغت إليه قبل أن يموت ta mai da hankalinta gaba ɗaya ta karkata zuwa gare shi kafin ya bar duniya wa huwa musidin ilayya zahara yace yana mai jingine da bayansa a jikina ya kuli yana cewa Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiq ya Allah ka gafarta mu ka ji kaina ka hada ni da wannan tawaga babbar tawaga wace ta annabawa da siddiqai fa ulai kama alladina na'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wa shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqan shine a rafiq din an gane ko rafiqa tawaga da bayin Allah to wannan addu'ar annabi ya rika yin ta shine ya tsaye hadisin na na Aisha da take cewa yana tsakanin wannan kirjin nawa eh da wata wani dan kwano kwance ne a gefe da ruwa saboda zafin jikinsa yana taɓo ruwan yana gogawa a fuskarsa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakrat inna lil mauti sakrat lalle mutuwa tana da dadi wa ja'a sakratul mauti bil haqq haka Allah ya ce dadin mutuwa ya zo da gaske to sai annabi ya tsaida hannunsa haka yana cewa ya rafiqil a'la ya rafiqil a'la har wato Allah ya zare ransa yana wannan sannan kuma sai hannun ya wato yana ɗayan haka sai hannun ta ga ya fara zakuwa ta san ya cika me za mu koya karkashin hadisi shiddatu qurbi sayyida aisha min annabi sallallahu alaihi wasallam tsananin kusancin na aisha da annabi na biyu hubbu nabi li liqa'i rabbi ya saboda yadda annabi ya zabi yake son haduwa da Allah mana habbal liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu domin ba annabin da zai wuce ba sai ya ba zabi to shi an ba shi zabi tsakanin rayuwa da mutuwa yace a gware ya koma zuwa ga Allah walau kanat ad-dunya tadumu li wahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da za a bar mutum sai a duniya to da annabi za a bar ɗaya daga cikin darasin da ake so mu koya kenan ai yayin da aka kai wa ga makabarta a durusin da ake koya shine na farko wannan bawo Allah yanzu shi yanzu ya dan dan dakin mutuwa ya kai ya ido hudu da mala'ikan mutuwa so ake wanda yaje makabarta ya tuna wannan shi ya dan dara kuma ya ganki kai ba kai ba ya shiga wani rami da kai ba ka shiga ba a yanzu ya fara haduwa da tambayoyin wato munkarin wakil kai baka san duk wanda ake so shine yake sa wato tunani lahira ya zauna a kwakwalwar mutum kullum duk wanda aka ce wani makamanta wannan shi ake so a tuna ba wasu rantuttuka marasa ba ma'ana ba wannan su ne a hannu wani kuma kwanansa ne kare ba gaggawa yi ba kai yanzu da ka zauna ba mantawa aka yi da kai ba ko wa kam min fatan yumsi wa yusbihu dahikan wa qad nusijat akfaluhu wa huwa la yadri nawa ne ne nawa nawa ne zaka mutum mataki yana ta kaiwa ya komo da safe ko da daddare ko da yamma amma alkafanin sa na can gurin mai je da yaji shi bai ma sani ba likafanin ka na gurin mai je da yaji baka sani ba sai a ce ba wane shi zai fita da kansa ya fita wane ne kaza duk irin wannan abubuwan duk su ake so mu rika iste zari muna tunowa to sai ga mutum ya rage buri na shirme amma in ba ka tuna wannan da annabi ya ce aksiru zikra hadimin lazzat da wannan ake ku tuna mafi wato ku yawaita tuna ne yankan kauna ita ce mutuwa eh yankan kauna kana tare da mutum za ta dauke shi kuma ya tafi kenan wallahi har abada ba za kowa ganin sa ba kai za a gaske ka ganshi a mafarki ko a hoto na selfie da aka yi ko wani abu shi ne kawai ganin amma ka ganshi da yaliki ba zai yi ba wallahi to wannan shi ne shi yasa Allah yake gaya mana a suratul hadid i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu sai yake wa zinatun وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد haka duniya ce kamar kai ga yake na ajabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu masfara thumma yakunu hudama wa bil akhirati adabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan sayyidi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ku sani cewa ita wannan rayuwar ta duniya wasa ne irin na yara shine Allah walahun da wasan wato wawaye shine irin daga babban mutum ya hau dokin kara shine Allahu yace wajinatin da ado wa tafakurun da alfahari aka rayuwa duk wani ya rika alfahari shi yayi kaza na hau mota kaza ko na sai gida kaza ko ne kaza shi ne kawai wa takazurun fil amwali da kokarin tara dukiya wal aulad da yaya da yana kaza kuɗi na kaza gidaje na kaza abubuwa kaza Yanzu Allah ya ce duk wannan da ka gani kamar sani ga yadda na ajabal kuffar kamar ruwan sama ne da yake burge kafirai me yake burge kafiran na wato da Allah ya saukar da ruwan sai shuka ta fito sai kore shar dun min yuridu ana na ana nan sai ta fara ido eh ta fara motsewa ba ta tarawo ba sai ta fara ido tun da ya kona kudaman sannan sai ta koma karmani ya bushe to sai Allah ya ce wa bil akhirati azabun shadid a lahira kuma akwai azaba mai tsanani wa maghfiratun min Allah wa ridwan da gafara a gurin Allah da kuma yardarsa sai ya ce amma ba ku san wani abu ba mal hayatid dunya wannan duniyar da kuke gani ba komai bace illa ba ta guru ba ce rayuwa ce ta rudi ka san wato da yawa musamman matasa ba sa yadda duniya tana da rayuwar ruhi sai matashi ya mutu su sun fi jin mutuwa ɗan uwansu matashi ya mutu amma an babba ne ba komai innama duniya fana'u laysa li duniya tubur innama duniya kabahrin yahdawi samakan wa hud ولقد يكفيك منها أيها الطالب حوت إنما الدنيا كبيت نسجت العنكبوت إيه إنما الدنيا كبحر إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ذول ليس الدنيا لكاري واتي با وجن زما بني كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ديتي إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت دنيا نان kamar katon kogi ne da ya tattara manyan kifaye da kanana ولقد يكفيك منها ايها الطالب حوت yace ya ishe ka kai ne neman kibi mai su ya ishe ka a wannan duniyar sai ta ijtami waqtaka fiha yi kokari karibatin lokacin ka ciki akhir ya ga ma hadisi ibn abbas igdanim khamsan qabla khams hayataka qabla mautik ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa ta zo idan mala'ika ya tashi zuwa kai amma zai wai lokaci zai baka shi saura kwana kaza la kalla thumma kalla ba wani wannan tunda dai ka zo kana shigowa duniya da jariri ya yi ai ba da hadin tirin Allah daga ran da jariri ya rusa kuka a ranar ya zo da dotis din gidansa ba wani sai ya rage wani kwana kaza ba zai zo baka notice da shi kaban magida to shi Allah ran da aka haife ka yi baka takardar ka da notice yace ka dole ita in shekara saba'in za ka yi a duniya tun shekarar kwanan farko kake tare da notice waye ba Allah adin ka ga mutum ya shekara casa'in a duniya amma tun farkon shekara casa'in yake tare da notice ɗinsa amma ɗan adam ya baka kwana bakwai ya ce ka tashi to shi Allah kowa da dukan mu yanzu da notice din wallahi kowa da nasa to kaga abin da wato yake ga ya mana kenan yace in kani waqtaka fiha qabla ma fiha yahud ka nemi wato ka yi wati lokacin ka a ciki ka ba abin da yake ciki ya kare sai da inama duniya ka baitin nan da zai tura an kabut ita duniya ban kamar gida ne da gizo gizo ya saka wa inna ahwanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamu gidan gizo gizo ya fi kowanne gida kuma wato rauni domin yanzu za a haifi jariri yanzu nan ya burga hannu gurin zai rusa shi yanzu nan aka haife shi in dai ka ajiye shi a gurin yayi wannan motsin ya wurga kafa gizo gizo ya shekara yana gina wannan gidan yanzu zai rusa shi wallahi wannan shi ne me za mu koya karkashin hadisi shi ne bayani sai aka yi mai aisha bayani akan wato oke hukun nabi shi ne muka biya hadisi na gaba ana aisha radiyallahu anha qalat كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة na na shi Allah ya kara mata yadda take na kasance ina ji cewa annahu la yamutu nabiyyin ba wani annabi da zai bar duniya a jayu khayra baina duniya wal akhira ba dai sai Allah ya ba ki zabi tsakanin duniya da lahira tsakanin duniya da lahira idan yake so فتميت فتميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه da kunne na na ji annaba a rashin lafiyar da ya bar duniya wa sanatu bujjatun eh an gane ko wato magaji wannan sakara din shine bujja magajin mutuwa yana daukar sa ya kuli yana cewa ma alladina an'ama Allahu alaihim min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin kace ina jin wannan fazanantu ai fata yankantu nace sai na sakankance cewa annahu kuyyira lalle an ba wa annabi zabi tana jin wannan yana tare da yake sai tace lalle an ba ki zabi domin ta za hadisin kafin nan me za mu koya yadda an ja ala riwayati halin nabi sallallahu alaihi wasallam kwaɗayin na ran ja wajen bibiyar ɗari'un annabi a halin annabi na biyu bayanin sai ake ilmi Aisha bayani akan yalwar ilimin da Aisha hadisi na gaba mai lamba ta 1586 ana Aisha qalat na na Aisha tace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sahihu yaqul annabi lokacin da yake lafiyarsa yana cewa innahu lam yuqbad nabiyyun qattu ba wani annabi da Allah zai dauran sa hatta yara maq'adahu min aljanna ba sai ya nuna ba gurin zaman sa a aljanna ثم يحيى أو يخير sannan sai a baki zaɓi duk ma'anar su ɗaya falan maccaka yayin da annabi ya fara rashin lafiya wa hazara wal qabdu aka zo wato ɗaukar ransa ya gudanar ya gabato wa rasuhu ala fakhidi fakhidi aisha kan sai yana kan tinyar na aisha gushi alaihi sai annabi yayi wani abu kamar ya tsuma shine gushi alai falamma afaka yayin da ya farka shakata basaruhu nahwa saqafil bait a taski shine sai idan sai kakkafi yadda ka san rufin daki irin ya kawai shine abin da bawo yake cewa ido ya kakkafi ثم قال sannan sai yake Allahumma fi rafiqil a'la ya Allah na zaɓin zauna da babbar tawaga tawaga madaukakiya fa kullu sai nace idan la yujawizuna ko la yujawiruna shikenan ba zai ƙara zama da mu ba fa arabtu annahu hadithuhu alladhi kana yuhaddithuna sai na tabbatar da cewa wannan hadisin da yake gaya mana wa huwa sahihun tabbas hadisi shi kenan cewa ana ba annaba daɗi in za su ba duniya na ƙara tabbatarwa ba wai ta sani ba ta tabbatar ba ne mutum shi ma hadisin yana nuna mana ilimin na na Aisha da kuma qurbu sayyida Aisha min annabi halu ayati dai da na Aisha take kusanci da annabi dan da yana rayu wa fi maradihi wa wafati haka dan lokacin rashin lafiyarsa da barin duniyarsa na uku ta'limun nabi sallallahu alaihi wa sallam bi ummati an yaktaru ma huwa anfa'u lahu yadda annabi ya koyar da al'ummar da cewa su rika zabar abin da zai musu amfani a kowanne lamarin hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar tamanin da bakwai an aisha radiyallahu anha annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idan kharaja da na ta ce annabi ya kasance idan zai fita a tsara baina nisa'i yana ƙuri'a kun ga aiki annabi an ce ba turji man ta sha wa tuwi ilaika man ta sha ka'ida aka ba shi cewa duk wanda ya ga dama ya yi kwanan ɗaki da ita an ba shi dama khususiyar annabi ce ba kai idan kai aure ba ba ka wannan damar ba sai kai rabon kwana amma annabi alaihi salatu wassalam yana rabon kwana ne dan ya koyar da mu kawai amma shi an ba shi dama in ya ga dama ya ce ba zai je ɗakin wanda ba ya halatta amma duk da haka bai ba domin an ce laqad kana lakum fi rasulillahi shi ka muke gaya wa ƴan ƴan kalakatu cewa da annabi ya zo kawai ba wato shi ba abin da yi mu'amalarsa da matarsa da komai duk bai magana ba ina mamakin wannan al'amarin wallahi da Allah ya zo kuma kulwar lawa har ko kulwar lawa ko magana dai a gida sai dai ce lam yalid wa lam yulad shi ba zai magana ba kai kana da iko kai magana ka tattauna da iyalinka duk amma annabi bai da shi a tsawon shekara 23 ai ba zai yi ba to rayuwar annabi aka ce mu kwaikwaya gaba ɗaya rayuwarsa ita ce hadisi duka rayuwar annabi ita ce hadisi tsawon shekara 23 ne a ba wai annabawa ba ma ko ko daga cikin ƴan mazan jiya na kusa-kusa ai ana ba da labarin mutane ka ji labarin ya baka sha'awa wani labarin wanda na karanta kamar kamar sunansa ko yahaya musa gusau ko mai sau haka ana kawo labarin sa kan irin wato an taru tun dan masarin Kano suna zaune a jami'ar Bayero za ta yi za a girmama shi da aka zo girmama shi aka ba shi awad aka ce to me zai ce da ya zo bayani ya yi wani bayani yadda ka san na sahabbai kalmomi guda biyu ya faɗa kalmar da ta fi burge ni shine da yake cewa wato ya yi rayuwa tsawon rayuwar da ya yi da cikin jami'a da wajen jami'a ya ce baya da na sani a kanta domin rayuwa ce wanda ba ta zargi ba gaba ɗaya ya ce baya ya ce inda dai Allah zai kuma maimaita mara shekaru irin wanda ya ce ya dawo irin ta zai ya ce domin bai taɓa yin wani abu da zai ce ina ma dai ba wallahi sunan da ne kwanta mu ina ji kawai mutumin sakwata ne haka ita bai taɓa yi ba shi ne wasu daga cikin ke ba da misali shi ne aka ce dan masanin Kano ya je ya same shi ya kalle shi ya ce duk bincikan da aka yi a nan ba zancen da ya tayar mata hankali ya ɗaga ma hankali irin wannan kalmar da ya faɗa shi ne ake gaya masa cewa to shi ne mutumin da iya rayuwarsa da aka san shi da ita kullum da fararen kaya da wannan jaddara ake ganin sa sannan ka bashi aje kuɗi yadda ka bashi haka za ka dawo ka ɗauka ya ya gusau ya ya gusau to kaga wannan yanzu ya ya gusau yanzu ana iya ba da labarin rayuwar sa ce ba za a ba da na annabi ba shi ne zo kawai zama yayi ba ba wani abu da zamu kwaikwaya ga ya ya gusau muna kwaikwaya muna jin daɗin rayuwarsa mutum mai amana mai gaskiya aka yi kawo abubuwa kawai man ya hadi illa hu huwal muhtad wa man yudil falan tajid lahu waliyan murshida to bari mu ji me hadisin yace yace to annabi yana kuri'a ne tsakanin matansa fa daratil qur'a li aisha wa hafsa kawai kuri'a ce ta bada kan nana aisha da nana hafsa ranar da mutum mata biyu za a fita kawai mutum za a ji aikin hajji ne kujera uku ce matansa hudu ka san dai da wahala wannan da ce juna haƙura musamman duk ba su taɓa zuwa ba kawai mai ɗakin a da ba su ce mun haƙura mun bar wata da da zai wahala ƙuri amma an kai wasu sai sun zage ka sun ce ma ka nuna wa wata ƙwarai kuwa shi saboda haka sai ta fada kan na na Aisha da Hafsa wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idan kana bil layli tarawa Aisha ya tahaddath to idan dare ya sai annabi ya tawo gurin na Aisha ta tahira suna tattaunawa fa qalat Hafsa duk da idan ita aka tabu ba ba su da hakura waje tace ala tarkabina laylata ba'iri kamata yi in dare yayi yau za ta tare da kwananta ki haunawar abu mun giban mun nai kun ji dabarar da za ta yi tunda ai raƙumi ne da da duka a kai saboda haka dan ɗaki ne a kai da ake turawa ta bau ta koma na da raƙumin tunda annabi kullum ne yake zuwa hira da daddare ita kuma ta dawo nan wa tabu wa ayraki tanzuru wa anzuru sai mata wayo take zan hau na ki rago mun sai ki ga me zai faru ni ma an ga waya za a yi fa qalat balada na ja tace na yadda baraki ba ta hauna da ita ma ta hauna ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ila jamali aisha annabi da yadda ya saba da dare zo wajen rakumin na na aisha wane ne hafsa kuma hafsa na ciki fa sallama alaiha ya mata sallama sun matara a tanar da su suka ci gaba da tafiya a cikin wa a kan murakumi har lokacin tsayawa yi suka sako wabtaqadat wa aisha na aisha kuma yanzu wato abubuwan da sun dawo mata kanta sai take a me yake faruwa lokacin da annabi yake zuwa kuma bai zo mun ba sai take dandan daki yayi saboda haka falan ma na zalu yayin da ta aka yi hada zango da aka yi hada zango bari ku ji ja'alat rijlaiha bayna al-idkhiri gurin da aka yi hada zango a daji ne kawai sai ta tura kafafuwan ta cikin tsauri irin ciyayi da aka ajiye kawai ta tura su nan bari ka ji borin amarya ta tura su nan wata uri ya rabba tana cewa ya ubangiji sallit alayya a karaba Allah ka sa ma kula ba ta harbe ni a ga yadda an goje ni kenan aw hayyatan ko mutiji taldabuni mutiji ya tare ni wala atadi wa la aqula lahu shay'an kuma suka tare ni kasa magana shi ne malamai suka ce suka ce wannan haka dali yanzu za ta zo ta sanar da kwana kuma za ta yi za ta yi za ta yi tafiya da ta ba wancan kwana kuma idan aka je tafiya ba ta yi ban tana a wuri kima da ita ko kuma a ta gare da ka dawo din tunda kwanan da ne ta bayar kaga ai za a dora ni in ta na kuma sai a rigima ta ce dan me ai ta ba bayan kuma ke kika tarayar shi ne ba na suka ce wannan kalmomin na na aisha ba lahirin su take nufi ba kamar irin abin nan ne da ba hausa zai ya zo shi bayan ta ankara kuma ta ba da tarayar da lokacin da ce ni ko me yake damu na haka me ya same ni haka lafiya ta kalau kuwa to irin wannan kalmomin ne ba tana nufin kawai mutum zai zo in ya sare ta ya samu matsala kun gane duk wayan na Aisha yau Hafsa ta burma ta sai mata waye gashi nan me za mu koya tanafusu zara'i kun ga yadda ake kishi rigegeniya na mai kishiyoyi wata gayyuru wannan alal rajuli da yadda suke competition wajen kyautata wa namiji ba wai fada ake wata ta fasa wata kai ba yawwa na biyu man arada safaran bi babi zai a qara bainahunna duk wanda yake nufin tafiya da wata daga cikin matan matan sa in sun iya da ba ai sulhu a tsakanin su wato kai kuri'a amma in sun yadda wanda take uwar gida take ta yi daga da amarya shekara mai zuwa ka je da ita ya halatta ko kuma amarya ta ce yayi babba ta riga da zuwa gidan nan kafin wato zo wahala kai da ta sani ka je dai ba sun ji irin kalmomin nan girma yake kara musu ba amma ba ta yadda shi to idan aka samu wata ta aka aka samu sulhu a haka shi ke in sun ki sai kuri'a na uku shiddatu bi rati azwajin nabi tsananin kiji na mata annabi baka taba ji amma sai an yi fada ba tun da kake wata ta dake wata ba taba ba yawwa ka je gurbin zaka san wata saboda ta yi wata kaza ga tana a cikin gurbin wa hubbihin lahu da yadda suke za annabi wa qurbihin minhu da kutancin da su hadisi na gaba na Anas bin Malik radiyallahu anhu qala tabitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na da dan kira da wanda Allah tabbata a gare shi yana cewa fadlu aisha ala nisa falalan da aisha akan sauran mata ka fadli saridi ala ta'am kamar falalan dambun nama ne akan sauran abinci domin asari shine wato garin alkama ne suke ɗauko shi amma bai kuwa da obatin na garin alkama ba gaba ɗaya na da obatin ɗin din nama ne don bin nama nama kawai kake ci yan burtu ne amma na nama to kamar falalar ba a ba yaro mai tuya kamar falalar sai na farko falalar na Aisha fadlu Aisha radiyallahu anha nabi shiddatu hubbi nabi laha ana Aisha radiyallahu anha hadisi mai lamba ta 1589 annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha annabi yace da ita ya Aisha ya ce Aisha hada jibril ya karawa alaihi salam wannan jibril ne yazo yace yana gaishe mun biya a farkon wato niza da falalan na na Khadija yawa cewa bambancin shi ne ita na Khadija da malaika jibril da Allah ne suke gaishe ta ita kuma na na Aisha cewa kai malaika jibril na gaishe ta fa kana sai ta ce wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh shi ma amincin Allah da ramar Allah tabbata a gare shi sai an ina raja ta cewa annabi tara ma la ara kai kana ganin abin da ba na gani domin suna tare ne yace to je Aisha kamar kai ne ka dau waya bayan kun gama waya ka ce wani na gaishe ka baka san da ake waya ba amma bayan gama ce da wani ne yace a gaishe ka to shi ma annabi ya gama tattauna da malaika Jibril tana gurin sai ya gaya mata yace to malaika jibril yana gaishe aba malak ai ko to haka yace a mutum mun zuwa da yana gaishe ka sai ka ga yana yace ke ku malaika jibril shugaban malaiku turidu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tana nufa annabi alaihi salatu wasallam wannan da na ga shi ba har yau nabi yace babu ba'ati salam yana da kyau in ka san wani ya saba da wani ka ce ya gaishe shi ko haɗe na wani ko baya nan ka ce to da Allah a gaishe shi wani abu ne mai kyau to annahu yajibu ala al-mursal bihi an yuballighahu shi kuma duk wanda aka ce ka gaida wani wajibi ne ka je ka gaishe shi in ka san ba za ka faɗa maka ce a gaskiya ba zan iya ba yawwa a ni ba zan iya ba ka gaya ba amma in dai ka ce to to wallahi ta koma koko da ba wuce yake faɗa sai ka faɗa a haka da sai ya ce ofisa me za ka ce eh na'am zai tafi ƙara yi zai bar dakata ya koma ƙara yi eh to gaskiya a nan wannan tambayar daga akwai complication ka gane ko yawa ko da yaushe ana duba zarfu zaman da makan ka fahimta da kyau ko wannan tambayar zaka tana da bada idan ya fahimci zai iya haifar da fitina kai ya faɗa to gwara ma idan da lamiri ya ce yanzu muka rabu da wani abokina eh kawai ya ce in gaishe shi ai zar Allah ya san wa kake nufi akwai babba abokin da ya goma taka wanda za ka aura wa sahibi bil jambi haka Allah yake yawwa saboda haka wannan yayi Allah ya dace da mu ka ji ma abin da barka ji abin da ma da yake anan kamar ya san zaka wannan zancen yace ba'd al ajnabi salam ila al ajnabiyyati salihah ajnabi ya aika wata ajnabiyya mutuniyar kirki ya ce a gaishe da idanan ya kam tarattubu mabtadatin hadirin da ya fita in ba ka jin tsoron hawar wata fitina in fitina za ta faru ya doka ya tare a kanka ka san matarka a zababben kihi ne da ita akan wannan yanzu zai ta dauke ma wuta ba akan wannan gaisuwar sai ka canza labiri kawai ka gaya mata shi kenan to ga wani lambar babu zikin hadisi ummu zira'i babin da zai bayani akan ambatan hadisi ummu zira wannan ne zai bayani kaga akan lambar da muka yi magana cewa in kuka san lokaci ba zai da wani hadisi ne dogo saura minti uku to ba zai isa ba gaskiya eh eh an gane ko amma bari bari muku abin da yan fim suke ko a fara baka abin da sun yawwa sai a ce ba sai sati mai zuwa ana aisha radiyallahu anha qalat jalata inda ajarata imra mata goma sha ɗaya sun zauna bata ahadna suka yi alƙawari wata aqadna suka yi yarjejeniya ko kace suka yarjejeniya suka kulla alƙawari Allah ya tumna min akhbari azwajihin nashiya cewa kowace zuciya daya kowace za ta bada labarin mijinta ba za ta koye komai ba akan labarin mijinta annabi na zaune a nan ne ka za magana kwaliki ta yi da muke yi kaga annabi ya bada lokaci ya zauna ya ji duka wannan labarin yana zaune a kai Nana Aisha ta rika baki ɗaya bayan ɗaya bai tashi ba. Bai ce shi da Allah da Allah ki gaya mun eh eh not shell. An gane shi ba ture ce eh not shell da kike so ki ce. Eh kuma ba wai a waya bane ka zama a waya ne zai kai korafi kudin kana da biya. Ga ka da da. Ke shi sai an take ta mace ita mace kaida ta ce ta yi zagaye in za ta yi magana. Kaida ta ce wannan. Yawwa. To saboda haka su sha ɗaya kowace dai alƙawarin za ta faɗa halin mijinta. Ƙalati lula ta farko ta ce, Zaudi la amu jamani ligasti, ala ra'ati jabali, la sahal fayyuntaka, wa la taminin fayyuntaka. Ta ce ni mijina, yadda mijina yake, la amu jamani ligasti, kamar naman tsohon rakumi yake. ka ji raƙumi tsoho ma shi ɗabi'a ce da ka san nama tsohon raƙumi aka yi a lara'ati jamal kuma naman ma aka je sama dan dutse aka ake la ta dutse ne mara daɗin hawa bai yurta ƙabar lantara ka hau cikin sauƙi wala tabini sannan ka je ka ɗauko ma duk wahalar da za ka sha za ka tarar jikin nama dukkan shi ne ba nama ba tsoka bayan ta kalbalin da ran kaji ka dan gwagwaya ka za ka rage wato wahala to wannan shine mutum na farko duk ba da biyu suke faɗa kowanne za mu gama ne duk masu aure kowa ya ji a ina yake yawwa ina ga lokaci ya yi za mu tsaya haka sati mai zuwa ce mu dora abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da ya uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji dan su da gafara idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani wannan bawa Allah da ya rasu abba muna roƙon Allah ya yafe masa kurakuransa Allah ya roƙo sarki ya ba ya uwansa da iyalinsa hakuri muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon zaman ɗaukaka Allah ka zauna da kasar mu lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka kun ce rayuwa da yake ci Allah ka yaye mana duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa matasan mu da ƴaƴan mu da suka kauta hanya Allah ka shirya mana su Allah ka dora su hanya madaidaiciya wannan duniya Allah ka samu gaba lafiya muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da tsoron da madaukaka Allah ka shirye shi wa gabanin mu Allah ka sanya tausayin mu a zukatan اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا اخي ina amina